shuhada Allah ya yi muku rahama. Ya shuhada na da ku, yabo ne rabbi ya sa da ku, waɗanda suka yi kisa da ku ba su tabbata ba kun sallama. shahada za ta yanzu Allah ku kayan sani shi kuma to ya ku shahada ugunan girmama. Assalamu alaikum shuhada Allah ya yi muku rahama. Allah da kansa ya ce da ku rayayyu ne da ku dinne rayu da ku don kuna a cikin ni'imar sama. Dama da tunani na kunu ake tabbatar addini ne, to kun ba da jinin kunu ilahi ya maku rahama. والسلام عليكم الشهداء إمام حسين سيد الشهداء من عبد فاطمة سيدة بسيد إمام علي مرتدى صلوات على محمد وآل محمد idan da yin wato aka samu a wannan waƙi a kan kuma an yi jawabai a masallaci kuma ga shi yanzu Allah subhanahu wa ta'ala kawo mu nan a ziyara kuma babban falala da ɗaukaka da wannan rana ta mu ta samu akwai ainihin su malam tare da mu a wannan muhalli insha Allah za mu karbi su malam da salawatu ala Muhammad wa ali Muhammad dan ya saurari jawabi su malam مع الصلاة على محمد وآل محمد ya yi mutane ba su gane muke ba abin da muke cewa ke shuhada inda ba na wannan waƙen ba ne bai kamata a kawo hoton su ba na waƙen kawai amma waƙen sawan a zariya ne ko a wani gari ne duk dai za a iya kawo su nan amma sauran shahidai na shahidai ne amma ba na wannan waƙen ba ana tuna mahasafar na wannan ne hala suke na jin ya wadata kada zama an jura wanda shi ma yana cikin na waƙi a ɗaya أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد وعلى آل سيدنا سيدنا المعصومين فيما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان اللهم اغفر له إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته idan ma an gama jawabi a ainihin nan ba an gama jin jawabi mun zo ziyara ne kamar da aka sani wannan waƙa wadda ta auku shekara goma sha tara daidai da suka wuce bayan shamsiya kenan domin kamar yamma ya kusa kaiwa ishirin lokacin yajin arabi usani ne ko arabi usani ne to wani ramadan arabi usani ne zuwa yanzu shekara ishirin ne mu ana mutu da ya kamar yamma
lokacin kun san yadda yake wani ainihin a, fitina mai kamar wannan irin ta ta farko da aka fara da ita wanda a da a baya sun fi yunkuri na ima wannan kira ta hanyar dutse da haddasa fitinoni to kuma da suka ga abin duk ya kiwa fitinan wanda suka ɗauka ta ƙarfi sun- sun gama da harka shine wanda suka yi ya sababa tafiyan yan tawayya to sai suka je kuma daga baya wannan ya sami fasha wato abin kaga ba ta biya ba to sai suka zo to to sai suka suka yi buɗe da hauka sosai na irin ba sani ba sabo to har a lokacin mun san irin wannan lazim zai auku kamar mutum da a- a- ɗabi'ar hanya ce za za- zai auku amma mun ga kamar sun gaggawa lokacin yin wannan bai yi ba tukuna ya kamata a ce ainihin lokacin da suka ga alamar ƙarshen su ya zo ne da wanda ya zo yakan yakan irin abin da bahaushe kan ce tabar kunya a na ita da hauka to yakan zama ya ya ya haukace ne kawai saboda yana ganin ya rasa to su ko a lokacin lallai suna ganin mulkin su kam daram kuma da'awa ah, ba- ba- ba- ba- ba- ba ta barazana ga mulkin su alal akalla to amma dai abinka da wanda yake ma wasu aiki su dai suka gani za su wannan suka yi ba sani ba sabo a tsammanin su shikenan sun yi na karshe ne sai dai a zuciyarsu ta saurara musu su ɗauki mataki mataki matakin farko kamu to sun san suna yin kamu din nan za a fito a yi ta mazaharori to sai su buɗe mazaharar wuta sai sun ji tsit sun murkushe shi to sannan sai su zo da wa'anda suka kakkama ne sai su ɗin to sai shi ke nan zance ya kai an gama to zuciyarsu ta saurara musu wannan sai suka fara da kamu sai suka buɗe wuta akan mazaharorin to sai su mazaharorin suka ci gaba wannan mun ji wannan daga bakin eh, wanda shi ya ya rika magana da su yana kuma magana da mu shi ne marigayi group captain usman jibril wanda yake cewa lallai sun ji firgita da shi tun da abin ya faru ya ya ya nuna musu cewa lallai sun yi kuskure ba abin da ya kamata ya yi suka ci sauraron shi sai da abin ya ya birkice musu sai suka fara neman ruwa ne suka ba su wayannan shawarar suka fara cewa to ina mafita to sannan ne suka suka rubuta wasu na tattauna da mu lokacin muna tsaye har ma yanzu kan ga na yana koma sai ka ji wai kane ce me ya ce an ga magana ke na ainihin ana ana tattauna dun sun ga ainihin abin ya ba su al'ajabi cewa mutane suna ta tafi towa to wasu dan bakon dan kisa dan kaɗan dangane da shahadar sayid bakar salo wanda yake saddam ya kama shi sai ya- ya tsare shi ya ce a baza jita-jita cewa ya kashe shi to sai aka baza cewa saddam ya kashe sai ba to sai ya ji tsit ba ɗaya ba ya ji kwana uku ba ba abin da ya haifa to sannan sai ya ji ashe ma ba sannan sai ya kashe shi wannan daga baya da aka fahimci wannan don ainihin lokacin da aka kashe sai da bakar sadar an ba wani ma'aikacin makabarta ne aka ce wannan wani mutum ne ya mutu ya fara business da zai je haka rami ya business shi a ganin su da dare sai ya cire shi ya canza musu in ya san tana da wasu su ɗauke shi to sai bayan hambara saddam ne sai ya nuna ma iyalansa da yake da shi bizne shi sai aka kuma shi kamar yi maka gwamnatin sakamakon kisa shi ne gobe shi a lokacin sai da ya bayar da sanarwa a ce an kashe shi a ga mai zai to da ya ga ba a yi komai ba sai sai ya kashe shi to kuma wannan wani zan ce ko ko tatsuniya ce nuni na na na ga na na an na ga an kwaikwaya shi ne ko labari ne na gaske ko kuma ba da gaske bane ne wani labari ne da wadanda an nuna da a zamanin wani sarki musulmi ne ainihin aka kai tsegumin wani malami aka ce yana ja da sarki kuma yana neman sarauta sai sai shi mutum da aka zo da shi sai ce a ai shi ba shi da kowa a garin nan sai mutum ɗaya da rabi Eh, sai sarki ce ɗaya da rabi ce ɗaya da rabi ce eh, mutum ɗaya shi ne ɗana na ciki na biyu kuma shi ne almajiri na kalisi shi ne da yana can shi kare shi sai ya ji lafiya da sauran mutum ba jama'a na bane ba da kowa sai ɗaya to sai ce in kana son ka san wannan ka baza cewa a ka kashe ka ga me zai faru to sai sai aka ba da sanarwa ko an kashe malam wani to sai ga ɗansa ya zo ya ce to ni ma a kashe sai shi to kaga ɗaya ke to sai can wani yawon da zo da gaske ne in ka shi wani shi to kaga rabi ke to wannan sai ya tabbatar sai ce ashe ƙarya jama'a suke mishi cewa wannan mutum yana da jama'a wannan kun wato akwai darasi a wannan ko dai koda koda ma almara ce akwai darasi kan cewa su za su gwada su ga cewa to me za a yi yawa to sun ɗauka za su murkushe wannan sai bai murkusu ba da bai murkusu ba sai suka zo sai suka kuma suka za suka suka za su suka zo suka yi to karshe shi ke sai ya kome ne ya kawo karshe to sai yin ba ba da yake yunkurin daga lokaci zuwa lokaci sai wani yunkurin na baya bayan nan na bara wanda shi ma suka ɗauka kawai irin ba tsani ba sabo nan za su yi kawai sai ta manya manya ta kare shi ma ba su daɗe ba dama mulkin mahaukaci tsananin sa in yi tsananin kwana uku ba wuce kwana uku mulkin mahaukaci da aka suka yi ranar juma ranar ranar asabar su ma suka yi ranar da sai muka ji muka yi a wani ya ce maga wani hali da ake ake harbar da maji idi sai ce ayyaban alfahari ne a harbin muna yi sai muka idi mu lafiya gwamnatin za su da kai gwamnatin hauka da ma ya kan ne kan yi kwana uku an gama hauka shi hankali ne ke da wa ba hauka ba to wannan abin da suka yi wa'annan yan uwa da suka ba da jinin su sun gwada musu cewa a shirye muke sai dai a kashe mu amma ba dai mu ba wannan kuma kamar farkon fitowar mu prison nake da domin zonan na yi wata magana nake cewa su suna cewa ba ya fi karfin wani gwamnati ko me gwamnati ba sani kuma menene ya bude mun fi karfin ta ba ita ba ma mun fi karfin mutuwa saboda mene saboda ba mu mutuwa mukan yi transfer ne wahala zuwa gidan hutu to kaga kenan wato in har ainihin za a ba da tsoro da mutane ainihin sai dai a ba wa tsoro amma ba wanda dama yake shauki to har bayan nan gudun ba rana da ya kai wannan waken ba ai akwai lokacin da aka aka dinga fitowa suka yi fita kuma an yi a nan da bayan an yi na zare aka yi na kaduna sannan kuma aka yi sokoto aka yi ba za aka zuzuya jumla dai gaba ɗaya dai muna da tabbacin sun kashe kamar mutum 66 a wannan wake a cikin mutum 66 ba su kai saba'in gari so hau da su ko a wakoto duk gaba ɗaya na wake ke a wanda dai ake na wake a cikin ne wani kamar 60 da wani abu ne bai kai saba'in ba na wake din da duk na garuruwan an tattara ake haka na ake ake sosai sannan sai abin ya zo ya laba to nolan mun zo ne ziyarar su shuhada don a wurin ne su rayayyu ne a wajen ubangijin su ana azurta su wani abin da na son faɗa tunda su karɓar karɓar manta shi ne business a nan yanayi yanayi ya kawo don a daidai wani lokacin bayan sun lura sun yi kisan da an fuskance su da tambayoyi da me dalilin kisa ɗin to sai suka karyata suka ce sam su ba su kashe kowa har ma aka nuna ma kwamishinan 'yan sanda na lokacin ga hotunan gawa wakili da harbi da bindiga sai ce to kila su ne suka kashe kansu don su yi kamfe da yake da mutum san dubara ya ya ya kubuce musu amma cikin dubara kubuce wani dubara a suna cewa to shi wannan mutumin da kowa kama ana nufin yake to me yayi suka ce ana bincike a ga ko yanayin gidan rediyo ba izini su ba su shirya don menene suka kamo kuma ya su kurkuce musu to a lokacin sai suka ga cewa bari abin da ya kamata su je su kwace gawawwakin su kwakwace su su tafi da su sai su bizne a wani ya ko su za ku kwadar da su to sai ya zama wannan lokacin da suka zo su suka yi da fifi a daidai filin babban gobe har suka gwada hanyar kasuwa sun ɗauka ta nan za a biyo da jana'iza to ganin haka nan da aka gama sallah din a wajen gida a wajen ɗan lami da aka fuskanci suna nan sun tsayar hanya har zuwa kasuwa sai aka shigo ta lunguna aka kullona to shi yasa ainihin ya zama na ainihin makabartan a nan ainihin to sai zama dai nan ne makwamci ya zama na makwamcin su kuma dai kamar da kuka da yanayin makabartan mutane su gane ba yanzu ne suke fahimtar yadda ake tsatsara makwantar mutane don wani makwancin mutum makwancin sa ne na dindin da kuma ka'ida na nan a rubuce a littattafai a da littattafan ahalus suna kabari yana nan kabari ba a canza shi in ba bisa da lura ba ba a tsora gini a kai ba a hawa mai ba a takawa duk rubutacce ne kabari aka mashi kabari ne a badan sarmada na hanyar da a tona kabari a sake cikin wani yana na kabari amma ba a bice shi malam bice shi a ya zama amma shi shi kawai ana bice a zama hanya a zama hanya sai fahimtar wasu mutane da suke faɗan abin da ransu ya ga dama wanda ba shi a littafi don akwai wani wani wani an yi wani wani ce mishi malami tun da aka suke ce an yi wani malami babban malami a kaduna wanda kawai yakan sha yakan bushe iska kawai faɗi abin da ransa ya ga dama kuma mabiyansa su ɗauka addini sai ka sai a duba ba inda yake a littafi ba aya ba hadisi hatta babu ayyukan magabata a wannan shi kadai ya bushi iska ya faɗi wannan kuma a wurin su sai zama addini mu kuma mun san ko da an yi addini ko da ayi annabi a da ba mu san dai an yi na karo na bai to amma dai wannan karon sai sai zama yana zato cikin akwai fito wanda ya bayar masu masu hadarin gaske cewa in abin shekara arba'in wai ana iya ana iya tonewa ko a gini a amma ka zo ka duba littafin kabari ba a masa kan ba a gini a kai ba a kuma tone shi sai dai bisa maslaha ana ma ana iya canza mishi mahalli bisa maslaha idan kamar wurin ya zama kamar magudanar ruwa ko ruwa ya zama ana iya canza masa mahalli amma aka ba inda aka bisa mutum na ake bari shi to kuma shi wanda yake da rai wanda wanda aka yi shi yana kwance masawa'un shahada ya yi ko ba shahada yana nan da ransa kuma ruwayoyi duk na ahlus sunna yana nan da shi wanda yake sahihai cewa wanda ya rasu yana jin motsin duk waɗanda suka zo da takun kafansu suka zo kabarinsa yana jin komawansu wannan kowane ne ba wai shahidi ba domin manzo Allah ya magana a ranar ranar badar da tawon kakarar da aka rasu ya ce na sami abin da Allah ya mini alƙawari gaskiya kun sami abin da Allah ya muku alƙawari gaskiya sai wani mutum kusa da shi ya ce kana magana da wanda ya muku ya ce ku da kuke da rai ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba sai dai ba za ku ji amsa da suke bayarwa ba ma'ana sun ba da amsa amma ku ba ku ji haka wanda ya mutu yana da rai kenan kuma ballanta na shahidi da nassin alƙur'ani wanda aka hana ka ka ce musu matacce wala ta kunu liman yi kutar fi sabilin lahi amwat wannan a karkar ku ce sai kuma ya gaza wala ta zaban nan labina kutar fi sabilin lahi amwata la ta zaban nan an can ana ku ku faɗa nan kuma ana ku ku zata hatta a zuciyarka kar ka tsawwala cewa wanda aka kashe ya a sababbin Allah ya mutu ne akwai wanci da zarar sababbi akwai mutane a kisa da mutuwa shi an kashe shi ne amma bai mutu ba yana da to kuma ainihin sai a tabbatar ce bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihin bima atahum Allah min fadl sun waya starshihun gashi nan suna suna dan rayayyu ne su to kuma ruwayoyi da dama na ta kawo ruwayoyin ahlus sunna domin su ne wani lokaci suka musanta al'amuran alal misali akwai ruwaya da aka samu cewa manzon rahama sallallahu alaihi wa ce lokacin yana yana kiwon dabbobi tun kafin a yi masa wahayi yakan ga dabbobinsa sun firgita yarsa me ya firgita su wannan ruwayan su ne ruwayan su ne ba lalaya mu ba inganta a wurin mu ba sai yakan sai yakan me ya firgita su sai daga baya ya fahimci ashe suna jin ana azabta mutane ne a gaba saboda su a su dabbobi za su iya jin wannan ba mutum ba zai ji ba amma sauran wani sa da su suna sai ce sai fahimci ashe suna jin ana saboda haka al'abari yana da yana zama imma tausayi a duniyar sabon aljanna ko kwazazzama cikin kwazazzaman wuta al'abari makwanci ne na mutum to kuma aka je duk da ruwayan ahlus suna da shi in ka je kabari ka gaida mutum yana a yana jin ka kuma yana ansa sai dai ba za ka ji rabbin jawabi to wannan a ashe kabari a wurin mu yana da matsayi abin ka duba akwai ba abubuwan da tattafai daban-daban da suka kawo babin al'amuran kabari to amma yau da kullum muna akwai tasirin abin da da can ake da shi kafin musulunci da can a wajen al'adar maguzawa shi makabar makabari abin gudu saboda a almaransu wai mutum bayan mutu yana da yana ya mutu yana da mawai fatarwa saboda haka makabarta tsoron shi ake ji kada fatarwa ta kama mutum kurwan mutumin da ya mutu ne sai ta zo ta zama kamar wata dodon ne sai ta ce ka zo ne sai ta carki mutum shi kenan daga nan kila ma ya mutu sai ga mutum yana gudu yana haƙi wai ya ga fatarwa to wannan almaran bahaushe ba wata fatarwa to zo da suna jin tsoron makabarta sai ana yin zama makabarta mahajuri ne a wasu abin hajjin sai zai ce mun amma a sauran duniyar musulmi sanannen abu ne na mamaki da munan da musamman sauran duniyar musulmi makabarta rayayen wuri ne kullum jama'a ana zuwa ana ziyartar wanda suka musamman dararen laraba da dararen juma'a in ka ji zaka ga an sa fitilu ga an sa an shimfiɗa dardumai in za ka wuce ka ga mutum ya ɗauko ko alewa ko wani abin taɓawa ya ce ga shi wannan kabarin babansa ne ka karanta fata duk lokacin da ka karanta ka je kabari kai ziyara ga shi wannan ko zan kawo namu ya ruwa yau na ga na kawo na ama daban-daban a namu akwai ma'asurai da ake in ka karanta ainihin za a fada da kabarin mutum za a nawara shi kuma duk lokacin da kai masa addu'a za a kai masa shi ma wani akwai rawayan sauran mutane cewa za a kai masa kamar kyauta to ina maganar ziyaran kabari wanda su suke da rawaya yau suna ce duk suna cewa a daina to kuma suna da rawaya da yana ce yi ali manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuntu nahaitukum an ziyaratu quburi fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-maut da can na hana ku ziyarar kabari yanzu ku ziyarta duk tana da kuma su na'am wayansu abubuwa an hana saboda jahiliya haka suke daga baya da musulunci ya kafu sai aka ce yanzu ana iya bisa ka'idar musulunci don a bambanta tsakanin na jahiliya da na musulunci don a jahiliya suna bauta ma kaburbura ne amma musulunci ana addu'a yanzu wasu mutane masu soke-soke suna cewa ana bautar kabari to ba mu san yanzu in muka zo nan wa muka bauta mun yi addu'a ne muka ce Allah ji kawan suka su muka roki Allah ta'ala to wa aka bauta mu kenan ko ga mini Allah aka bauta mutum da Allah aka roka to nan wuta ina ga muku tasirin kaburburan maguzawa tun da can kafin musulunci zo sai zo kan mutanen mu kuma da yake mutanen ba dan fifita an je sauran duniyar musulmi ba da an je misra ko libya ko tunisia algeria morocco an ga yadda suke kabarbura ko mauritania ko mali inda musulunci ya gangaro daga nan ya zo nan da za a ga ana kiyaye kabarbura a yi musu a sa musu dutse a wajen tasowa da ina ga yin ɗazun ke ba wasu labarin ce da na je mali muna duduba kabarbura akwai daga cikin mutanen mu mai suna abdulrahman da ya koma mali to sai muka ɗaga wani dutse sai na ga an rubuta abdulrahman sai ce to shi da shi ne to amma sai aka sa ranar to ranar da sonsa sai na ga shekara 90 ne da suka wuce to shi ko wannan namu din ya wajen shekara 200 ne da suka wuce ko in ce to ba shi bane to kaga sun su tuntuni suna kankara sunan mutum a cikin dutse su aje to mu ko nan kaman al'adun duk ba san su ba kuma dai ya kamata a ce akwai su ne to yanzu sai kuma muna cikin wannan hali sai wata kungiya ta fito ta ce komi shirkan duk kuma kuma kuma suka da dagula lamuran to amma yanzu alhamdulillah suna ta fara dawo suna annabi ba na kungiya ba ba sunan kungiya ba sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an fara ganin cewa masabarku ba wuraren hijira bane akwai wani kamar karin magana ce sai ban san da wani taba wani sai ce ai ba karin magana bane hadisi ne yi ban san hadisin bane abin wannan mutane suka ce suka ba da shi idan ka je gidan mutum ka ziyarce shi sai ya ce maka sai ka kaddam maka da abin ko sha ko ci suka ci a sai ci a halin ne sai ka ci ko ka sha suna cewa man zara a kafin mu'mina wa lam ya'kul wa lam yashrib fa ka annama zara qubural mushriki wanda duk ya ziyarci dan uwansa mu'mini bai ci ba bai sha ba to kamar ya ziyarci makabartan mushrikai ne ma'ana makabartan mushrikai ana ci ana sha ba ba aka yi haka ma'ajuri ma'ana to amma kaga ba sai suka ce ka annan ma zara kuburar mushriki bai ba su ce fa annan ma zara kubur ba domin domin kuburar mu'minin ba ana ana ainihin in ka je da kuburar zaka ga har da abubuwan tabawa ana rarraba ainihin ana kamar ana tare da su ne rayu to yanzu nan kan cika wurin dogon magana za mu juya ya zuwa su shuhada mu ce muku assalamu alaikum darar qaumin salihin wa inna insha Allah bikum da lahiqun Allah ta'ala muna roƙonsa ya karbi shahadan ku Allah mun sarki kuma ya tayar da ku tare da shahidan da haƙƙi arziki da ba ku ceton